إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي فهل بأي إلي مراد ومسرح أصلي على خير الورى وأزور سراج منير بين الله أمره قوله إذ هج منه قصوره ثم صلاه صلاة وقد خلل النيران غارت عيونه بدلعة من منه يسيل النمير وقد هتفت تلك الحوادث أبصها السحائب وأبصر جاء وهو نذير وقد هتفت تلك الحوادث أبصها بهائم أبصر جاء وهو نذير لقد جاءنا منا رسولا لكلنا رؤوفا رحيما بالخسيس يسير ثم سلامه صلاة تهدينا إلى الذكر والهدي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره وقال العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله wanda dawo karatun wannan samun diwani na wannan shehun Islam na Ibrahim Allah ala kaulahi asgali inda muke cikin wannan harin hangara inda muke kwana daji a inda wannan mu yake cewa ahal bi aqiqin li muradun wa musrahu أصلي على خير الورى وأزور ولم نشوف الكتير فحل لي مراد فحل لي مراد شن زي يوغا إبراهيم لما بقات الأتالية ومن صرفهم كما لما تفيرتا هذا متعذر تو يتوقفت بأجل أواد الأجل لما قاشي ga wato wadi na aƙiƙo a inda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwace kenan shi ya shi wa rayuwa a wajen nake ya ce usalli ala khairil wara ina sauka a wannan wajen wato sai ne salati da biyan halittar Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa azuru kuma sai da zai annabi an gane Allah ya mun ce mana da zuwa wannan waje kuma da ce da niyyar ziyarar annabi in wani da ziyara masallaci to mu Allah ka lamu ce mana waje ziyarar annabi mu a wajen mu annabi shi ne warabi ba masallacin ba babu bambanci tsakanin masallacin gwamnati da wannan masallacin ba na manzon Allah ba zama wa annabi ya yi sallah a ciki kuma ya zama masallacin an masa kisafa da ma'aikin Allah shi ya sa kowane masallaci ba shi da wani bambanci da masallacin ungo ko da yawa dan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka sirajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shi fitila ne kuma bayan ya zama fitila sai zama muniru bi haske an gane kuma wannan sirajin da muniru duka Allah ya ya kama sunansa cikin alƙur'ani muniran sirajan wa munira wata aya ce sirajan wa munira in ta zuwa kiran ya yi wannan biyu minna arsalnaka shahidan وبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ita ce to wannan wanda ya zama wato fitila kuma ya zama haske sai zama bayyana Allah amrahu bi mawlidi Allah ne ya bayyana ta manzon Allah ta bayyana ta wato lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin haihuwar manzon Allah sanda aka yi shi wato an haife shi ba kamar yadda aka yi kowane jinjiri ba akwai abubuwan da suka faru a gashi na shugaban zai gaya wani ya ce ne iz hudda usuru minhu yayin da wato manya-manyan katangu ana haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wato katangun kisra ne ba can ba a kawai suka dankare suka dankare wasu ma ciki suka rushe shi sarki kisra wato wasu wasu fafaru da yawa a kan shi wannan sarki kisra a shekarar ran da wato aka haifi aka yi zama an an ɗaura wani tsakanin a sai da abdullahi da aminatu radiyallahu anhuma wayannan dattijan dattijan arziki dattijan kwarai wadda mu a wajenmu ba mu da wanda wani mutum da ya fi su ba ɗansu ba duk wani wanda ya kama da wani karatu a kan su jin sa muke yi ko a wajen mu in a ce an kira su abin da muke faɗa radiyallahu anhu ko radiyallahu anha iyakan mu da su kenan muna girmama su kuma muna yin salati ma bayar hadiya da ruhun su kuma muna kamun kafa da su mace Allah ya mana in kai kana ganin su a wajen ka mutanen wata irin mutane ne daban wannan wata fahimtar ce amma mu a wajen mu martaba su ta martaba kowa a duniya ba na martaba uwan mu na martabar uban mu ya jama'a Allah yana da kamar annabi dan Allah Allah yana da kamar ta to yanzu misali a kashi alkiyama a ce kowane uba na duniya da uwa ta duniya su zo da kansu a lahira su zo da Allah da abin da suka rowa duniya da shi. Sai annabi ya kuba bayan fa annabi Yusufa da mahaifiyarsa layu sai su zo su shige sai su lafa annabi su ce Allah wannan ba kawo maka. A cikin ana ba ka Kamar yadda mahaifiyar shi ma annabi Ibrahim da mai fuka za ta dawo cikin kuma da abin da suka kawo kamar da mahaifiyar annabi kowa zai kawo haka annabi ta bare ta bare ta yau shi ta ce ga ɗana to sai a taso sai ji Abdullahi da sai da Amina sai a ce ko kuma fa sai sai mu ai a ce ƴan wuta ne amma dai ɗan shi ne Muhammad daga shirin ya wannan karatu yake na fitan yake sai rana a kai shi duk wanda zai zo da ɗakirin alkiyama ba wanda zai zo da ɗakirin alkiyama da zai alfahari kamar amina sai da amina da sai da abdullahi kowaye ya zo da ɗansa da suka zo da ɗansu ɗan ba ba da wannan ɗan ne akan kalla wata fakara ke da ji malamai suna yi na ji malamai kuma da yawa sun ci ba kan haka amma ni kuma ina da dan tafatar Allah ne ce la uqsimu bi hadha al-balad Allah ne ke da rajja da da gari ko karan makai sai kamar Allah mazalla ya yi shi misali me yasa kake kiran ta da garmaka sai ce wa anta hillu bi hadha al-balad saboda kana cin ilimin ne ke da da da da ba ya ce fi wawali ko ma wala wawali ne ko ma wala wanda aka ce annabi adamu saboda afir hasada tawari da ma wala a'a jama'a a daidai ba karatun nan sai dai a tafasa daga sai ce da Abdullahi da kansa da da uban da ake ran ake ran da su ya tafasa da kai kuma ta kare ka ta magana ka ba wani kan sai da Abdullahi sai haba wata wato ana magana mazala ne amma da sai yana magana cewa ka kuma magana da adama ne amma nake da ƙarin wato sana ka jama su kiyaye wannan wato in ka ɗauke ɗauke ba da Allah yake ji da su kamar su in dai kyauta ce Allah yake ba wani bai ba wani kamar kyauta da ya ba su ba kyauta da Allah yake ba wani mutum a duniya to duk abin da Allah ya baka bai baka abin da ya ba su sai da Abdullahi da sai da Amina Allah ya yi waɗansu kirari ya ce na samar da kai danka zama rahama ga kowa da komai mala'ika jibril ba jiri da kansa da muwaye ya zo ya kuma na jira ina ya ce jibrilu Allah yana kira na rahmatin lil alamin yaya ka ta marhama don kuwa ya ce ya rasu da ya dawo ya ce ai ba dan aiba wasani a mutaccen Allah mun kullum ina cikin razira yanzu nake kamar abin da ya samu shaitan zai yi sami na sai da kabon na ji Allah ya kire buƙaƙi kan ba ni kuma yanzu da mala'iku da suke ko ina da ko ina ganin gida wala suke zo da nan zuwa na ganin fuskar kan na kowa kana mala'ika jibril na rahama annabi ta sani har kowa da komai ko an ce wa manzala ta talaba khairul bariya yace za ka yi ibrahim yace wannan ayatu ka mun annabi ibrahim ne sai da zaka ji ba da tafi kihu an zuwa ce ai annabi da kansa ya ce annabi ibrahim shine khairul bariya haka ne to da yazo zai tafi ya gwada mu'amalsa a iya bariya ya tsaya a yana ya ya da khairul bariya a sama ta maka ta shi ka ga shi da kayar libariya ko to da kayar komai ne annabi sai da ya wuce komai ya wuce inda ya annabi ibrahim yake ya wuce inda kowa ya kwaye har ta bude da yake dan aikatan nan wato bodiga wanda yake shi ne sakiri wanda yake nuna masa hanya sai da kamar wanda ya tsaya ya ce iya kakanar ba wanda ke kara da kakanan sai da ran wanda kwata sakawa ba kara sai na kone ya ce tuni ya zai yake ai kai Allah ne sai ya ya rage da kai iya kasa da kai sai da lafiya akwai wannan da da malamai suke faɗa wanda annabi Ibrahim yawa Jibril addu'a ta kama shi shi ne lokacin da aka kuna wuta za a kona shi jibril ya ce da take ne neman taimako a gare ni sai jibril ya laka da Allah ya tsaro kace ina neman taimakon ka kai da kace da kai da Allah yau yace Allah da sai ya rama mun wannan abin da kai to shi ne sana wala Allah bai wuce jiyo ce jibril ne ya saba ka yace addu'a ta kama ya ina ba Allah ya ga ya ga to aka shirya kowa ba ta al'arshi ba inda ka san dukkan kan ɗan wannan hayaniyar Allah yana kan al'arshi a fiye to yau tana nan mutane ce ta ce ya rasu lai na da ina da sabo zai ta kai ki ce kace ina da suwa kace mutanen da suka saka gaskiya Allah yana nan yana suke da masa asali ma kana ke da masa Allah ya ba ku ne wannan al'arshi to wannan da yake da wannan martaba da sai da sai da Abdullahi da sai da Amina sai rahmatan kan ba ta hau kansu ba amma ta hau kanka sai da gemu ka ta hau kanka ta hau kanka uwar ka ta hau kanka tsohonka kuma kana ganin tsohonka ya wuce ɗan janna. amma sai da Abdullahi da sai da Amina suna wani waje ana yi karatu da ya duba shi in kai magana a cewa musulmi ne ya rawaita ko ba musulmi ba نعم مولانا مشهور ابراهيم رضي الله تعالى عنه يتي wato wa kada ka nuna niran wato ita kuma akwai wuta wato da suke bautawa su mutanen Paris na mutanen a lokacin an da aka ce Paris ba nan Faransa wannan ba nan gefe gefen wajen irin su Armenia din nan irin su kamar Iraki a yanzu shoran duka ne nan gefen su kuma wuta ce masallacin su kamar yadda nake da masallaci haka a ce akwai masallaci a gwata bai akwai a kofar da wani akwai a waye ba shi ne muke wa sai ne wai game da wuce da sallah to su kuma wanda kuke kai sai suka kura mata kuma gumai ita ita ce ake bautawa na ta kura wata ba ta saka zo kusa da ta yadda muke ni ni da sunna kai na kudu to ne kana nan kana da tawashi din ta ko ya Allah ran da aka yi fa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya ce mata kuffa ba wanda ya kashe ka ba ta uwa ɗaya ba dukkan mutu wannan kawai ta mutu an gama me yasa shugaban gaskiya da gaskiya shugaban kowa da komai na sanar haƙƙi bil haƙƙi ya jara duniya to duk ƙarya sai ka kauce shi ne shehu ya ce haƙiƙa wutar bautar su ta a kashe ka ta mutu a kanta kawai ba kashe ta ake ba sai ne gara nuruhun wato ita kuma akwai idaniyar ruwa wacce take fita ta ko'ina ita ma kawai ta zama ta ta fito shi ruwan ya daina fitowa duk alhaji saboda huduwar man wanda ya filo da miru miru ruwa mai daɗi ke fita shi kuma cikin jikinsa yake fita ba ƙasa ba an gane ka na tafi an gane wacce idaniyar ruwa ta mutu me yasa ta mutu saboda hudowar haihuwa ke na wanda shi kuma ruwan daga jikin sa ke fita. To ga wanda ruwa yake fita daga jikin sa ya zo, kai ruwa da kake kasarawa na ƙarya da yara a ta mutuwa, ba ka kwata ba. Sallallahu alaihi wa sallam. Sai mai shi ce. Sannan wa kada hata fasilkar hawa ba akwai hati wato murya ce za a dinga jin jinta ba saboda yake magana ba a dinga jin wannan muryoyin suna ta faɗa وقل جاء الحق والحق الباطل كذا كذا كذا كذا to kawai ba ba a jin wanda suke wannan magana kawai muryoyi ake ci ta ko ina sallallahu alaihi wa sallam sannan ne afsahat bahaim dabbobi na gida da na daji su ma an gasa ta yin tsalle suna murna a rarrafa nan da aka yi kuma zalla kasar nan da aka ake cikin sa na rage muku zance cikin sa yana zai na kawai don faɗa wa mai bai wanda ya wale shi ba shi ne kamar su mafawa su duniya a lokacin kawai jan faɗa wa mai sai kan bin ya faɗi ya faɗi sai na mawa su ƙwaƙwalar sahara ne wa suka ce wanda shi ka ne ya sa ake so kowa da girma ta ya sauka cikin na ya girma ba shi. Kuma ranar da aka haife shi kowace dabba da take cikin daji da gida da ko'ina an ga tana kaiwa tana komowa tana dara tana farin ciki aka da kan kawai kawai da sun yi ran abu da rini suna yin wani irin wata iya sabuwa da ya ga wani jika na gaba suna yin yamma na yamma suna yin gabas kowa da zalunta kuwa ran da ake ciki da da wanzala aka kai a a duniya ba tare da aka yi da laifi wata zama kai mun gode kuwa a na ce mun gode Allah a ce kawai kai din nan kai din nan kai din nan a ce al'ummar annabi kana cikin al'ummarsa kuma kana cikin wanda ka sallama maza zahirinka da faɗin maka abin alfahari ne wannan babu wani abin alkhairi da ke wannan addu'a duniya ce ka sallama wa annabi komanka da komanka mun gode ta shure ce an ƙarja wato abin da suke suke faɗa hakika wato ya zo waye ya zo wa hawa da jiji shine mai gargaɗin halitta ashirin ya zo ya zo duniya wani abin da dubobin nan suke wani kenan ya zo ya zo ya zo waye ya zo ya tawa hawa da su bai gargadin halitta ne ya zo sallallahu alaihi wa sallam na'am laqad ja'a raita hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana minna kuma daga cikin mu ne irin mu ne ba sufa aljanni ya zo ko rawani ko wani ba an adami laqad ja'a kuma rasulun min min anfusikum ko min anfusikum ko me an kasa duk a duk an karanta to irin mu ne dan adam sai ta wani yake ce annabi irin kowa ne wata shi haka ne mutum da ba irin kowa ƙarya ne ya zama mutum ne gaskiya ne amma irin kowa ne ƙarya ne annabi mutum ne gaskiya ne amma irin kowa ne ƙarya ne عليه وسلم نعم رسولا كما wani irin zakada ne na Allah da Allah ya turo shi ba iya kabila da ya bari kulli na da dukkan rumu sai zama ra'ufan mai jin kai gare mu mai tausayi rahiman kuma mai jin kai an gane kuma ne bil khamis yasiru wanda in ya tafi wajen yaki tafiya yake da rundunar yaƙi mai kusurwa biyar aka fiye fasara da inda zai yaƙi da abu biyar yake da rundunar yaƙi yake tafiya da kusurwa biyar ko kuma ya tiru shi ne wanda yake tafiya da mai bin hadisi da mai da hamsu na ne a yi da musulunci biyar ko kuma shi ne ne wanda Allah ya masa ajiya a cikin tajalli biyar ya masa ajiya a cikin wato haskensa da sirrinsa da akalinsa da kalminsa da jasadinsa ko kuma shi ne wakilin Allah a cikin harutu na hutu jabarutu wala kutu na sutu ko ba shi ne wakilin Allah a cikin Allahu Rabbul Rahmanur Rahim malik malik za ka garka ba ka garga ko kusa wannan kana kana da yawa sallallahu alaihi wa sallam na'am sallallahu
تراءت قصور الروم عند بروزه فطارت قلوب أو تكاد تطير وذلت سبايا شخصيات لأنه الحكم لمخلوق في نكير فلا شكل للماهي الضلال فإنه له جوهر فرد فله نظير وقد كان مخصوصا وجاء معمما تدونت للمسلمين يمير ثم سلامه وقد كان مخصوصا وجاء معمما تدونت للمسلمين يمير أباب الندى للكل أطلق صيبه ضعيف أناس له وخطير ثم سلامه
shehu ce tara tara da kusurin rumi ya ce wato inda buruzihi wato Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wa wasu daga cikin mutane wato katangun ruhu sai daga inda suke daga nesa kawai Allah ya yi kowa hijabi su wanda kasar katango suna da kasar katangon da ake ba da labarin su a duniya a lokacin a ce ai ruwan akwai katanga kaza akwai katanga kaza wani abu ne wanda yake da wato daban sha'awa daban al'ajabi a ce wannan katango in baka je kana za ka ba da labarin su kewaye kanki da hagaro su an gane to san da kai kuma magana ta salama kada kana da rashin Allah ya baka jami sai ka boka ta boka sai da shara da asuru inda buruzi an gane sai zama ne tsara kulubu sai zuciya ta zama ta ki a ta da ta biyu ta manya kamar ke sama saboda kike cewa wannan ne wannan abin ya fara a duniya Allah ne ke so ya ga maka shugaban kowa da kowa ya zo an gane sannan wajallar azaya shakhsiyatu akwai wasu abubuwa na ayyana kurin zigar da suka dinga wato shi nuni a ɗaya da kuma mutane misali akwai wani mutum mata sunansa ne sai yake akan sallah wanda shi yana da wata aljana ita ce take take lamari tare ita ce ta zo ta dunkule shi ta ce kai wannan iskancin namu ya kare uku ta gama da yana bacci tashi bane mata sunansa ne amma tabi ne ba ya wuce mutane dan ha'a bai kuma yayi yawan yayi yawan mutane sai wani abu da faru da kuma mutane kaza da kaza da kaza irin haka na na nuna cewa dai Allah ya ya turo wani jakada da doron kasa wanda duniya da ta samu shiriya ta hanyar shi ne annabi kira sallallahu alaihi wa sallam na'am bi annahu cewa kowa da komai ya san ya yi firci ya kamar مخلوق سواء عمله شيء ما بيتكرر حالته عجالة أو في شيء كده وهذا كده كان ولا كوا يا زين كو أنا بس أكو كي كان أبو وات ولا نجي كان جتاريه مزلا حاسن شيء وابو كبسة صلى الله عليه وسلم نعم saboda haka fala shakarun babu wani awal shakari wani mutum ko wata wata ɗabi'a ko wani abu da za ta kamanta da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake mai shayi mai shafi bata fa innahu lahu jawhar shi annabi jawhari ne jawhari ne bayan jawhari sai zama farbu shi kaɗai ne a cikin harka babu wani wanda yake da kini falahu da zai zuwa da kini da ya kama da da annabi kace annabi irin wani wani kisa magana da rake faɗa muku wallahi din nan la tudri li amal sani wa wallahi la tudri li amal sani ba amal ne fardu kuma jawharu kuma lan yuqassam shehu sai da ya rabe da Allah yace ba za ka taɓa samun na biyu ga annabi Ahmad wa sai yace fa Ahmad sallallahu alaihi wa sallama yace fardu shi kadai ne yace kuma jawharu wani irin jawhari ne wanda jawhar lan yi kasama ba zai taɓa ɗaukar rabuwa ba gini da fili da gini da filin filin zare a ce a ce halitta wani yana da shi a cikin jawhar manzan Allah ba ana gane shi Allah Allah Allah Allah Allah ne ba shi da duka Allah Abdullahi Allah ba shi da duka ba ku da zakan Allah. Haka ne ya kai an ce da kun ko ya rika komai. To a ilahiyar Allah haka yake. To a ubudiyar wa Allah shi ma ya kaɗa ta. Duk abin da haramun da ka jingina wa Allah Allah ta kasa Allah ne to haramun ne ka dinga rawa annaba ko budiyar shi ma shi ma abu da abu da Allah ke kan da shi a matsayin Allah wanda ka Allah ke shi a matsayin abu yadda ko daga can a Allah to ya kowar aran ma a abu misali misali ce ga wani ke yesu yesu na muhammadu yadda ake a saka sai a haka ake a naka da sunan sa kabul ra'ayi ce kabul ce to can ma yake haka ba san ya ya sunan sa kan shi ne shi abdu ne shi kuma rabu ne babu wani abu da za ka ɗauko ka ce wannan abin irin annabi ne kwabo da kwabo ka tashi da tsare ka tashi da tsare ko kusa ba za mu nuna maka haka shugaba ba ta shugaba ya kai shi ya ta ya ce a wa man baya al-muqtaru to dan baya ka dan neman hada da ka nemo to nemo a ce maka da garin nan ne ya ce wa inna ila halkalki amma damar kike zo ne yana ƙarfin muna muna tunani wa inna ila halkalki ya ce kaga hakika ubangijin halitta a daraja hukum a daraja hukum ya shigar da soyayyar sa a kan wa ala kulli khairil khalqi a bisa soyayyar yayyan halittar Allah yace ya mun yau ya kai ne ne bale ne ma'ana Allah ya ɗauko kansa a cikin ya ɗora shi a cikin nan shigarsa da ya cikin nan da soya ya shiga ya ce ya kai da kake gwargware ne ya ce kada da abin hali kada a tarabin ya ce haka idan kai wa annabi sallallahu alaihi wa sallam biya kamar kayi wa ubangijin sa biyayya ba Allah ne ce wa man yubi Allah wa man yubi rasulahu man yuti ar-rasul faqad ata Allah sai ce ne kuma baya an tsaro shi ne sai ce wanda kuma ya gaita da da manzon Allah ba wa hawa mubayi wanda ka sani ka gaita da dawa da rabbi ga ubangijin ga ubangi ga ubangijin al'arshi zalika ashbab ita wannan shi ne abin da ya fi komai tsautsau da baka ga wani bawa idan an gaita da shi an gaita da Allah ga wani wa idan an fi shi amma Allah. Shi ne magana. Ya yi shiga kaje kai kafa kuɗi gane waya mai Allah. Har ka da damuwa da wanda masu hukuncin hoton banza ba abin da suka rinka. Ba haɗa maka da wani, ba haɗa maka da wauta. ba haɗa annabi da komai annabi kawai annabi ne shi wan komai ne wan komai ne in ka ba ta sai ka raba karin kace an yare ko dan Allah yace wa qarkana maksusan annabi sallallahu alaihi wa sallam wato ya kasance abin kebancewa an gane waja a ce kuma yazo wato jadan walida ya zo da baiwa da kuma kwararowar baiwa duka sai zama mai mu'anniman tana da gamewa da kowa da kowa kuma ya zama ya mirru da musulki na yana ciyarwa ga wanda ya zama an masa bane sallallahu alaihi wasallam a fadan nada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwararo baiwa lil kulli ga kowa da kowa a talaka sai ba kuma kwararowar wadda ba ta da ilimi an zubo ta ga kowa da iko goya ce wanda ke mai raunin mutane wa habiru da wanda ke babba a cikin mutane na lahu ya samu cikin kyautar a annabi ba wanda bai samu ba har ka ce ni karami ne ban yi sa'a bana ba an ba ka ka samu har ka ce ni babba ne na da ba ka isa ba ka samu ko sallallahu alaihi wa sallam
بظهر إلى إن جاءه الوحي غدا رياض جنان عنده وسعير فذلك من جاء أحمد قاتلا أو أنره والبهر ليس يغور ثم سلامه وخزي لأصحاب الشمال يصيبه دهول عسى الهادي ومنه أجور إذا زاد بالمعروف فالكل فارغ ويا ويا أهل الشرك حين يجيروا وليس عبد الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والوجود إذا زاد بالمعروف فالكل خانم ويا ويل أهل الشرك حين يجيروا فصل عن هنين بعد مرد وصله أهل كتاب حين خان نظير وليس عبد الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والوجود shirin sa da gari hira ne wato annabi sallallahu alaihi wa sa- wa sallama wai hira ne ja a wuri wahayi sai wahayi ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wahayi ya daɗi yana zuwa masa ma'ana yau an sa masa takarda yau ne yau ne ka takarda ka an alarta da kai da ba ya kuma an yi zaɓen an yi zaɓen ya ci zaɓen amma da Allah ya fitar da shi daga turo wakilai ta takardu iri-iri annabuwa da jika ba su labarin zai zo annabuwa da jika ba su labarin zai zo annabuwa da jika ba su labarin zai zo ana nan ana nan sai ne rozu da shekara arba'in ga shi shi ne a doron kasa babu irinsa babu kawarsa wajen kyau wajen daraja wajen rukun amana ba ba a ba shi ba da fara aiki ba ba a rubuta ba shi an ce ba aiki ba a nan tsara ana ji ba amma su da kansu waɗanda suke su su ne wanda ya yi jiya da su su kasar sunan a lokacin aminin lai amana su tara gwada duk abin da ka sani ko mene ne inda su ake a abu abin ya yi wuta za ya ci shi ne mai hukunci ba fa yake a kara ko a lokacin sai shi lokacin kogon ya rage ibada to kaga na zana shan kowa kowa ne ba to a wadaji ne yake ba da kowa alaƙar alaƙar na mutu abokar wani bayan ka ga kogon yake ya raba ya yi ta yi ba to a wani ya ji ruwa a shi ba almajin wani wani shi almajin Allah ne sai ka kaga yana shiga kogon yana yi ibada to ana ranar ana shi ba zai ibada a kogon jira kawai sai ga malaika jibril ya zo zai zo yi ya ce wani zara da za ka fara aiki ya yi mutassir fa'anzir wa rabbaka fakabbir san ka jawabi lokaci ya zo to wannan lokacin ana sa masa wannan aka ba shi wannan takardar ya sa hannu ana gane ba shi suka da sai Allah bai zama ya ya waye gari riyadu da shi ne dausayin aljanna riyadu inda dausayin aljanna yana wajen sa haka na cikin rawa tana hannunsa in ka bi shi daga ranar kana cikin riyadu da jiran in ka bi shi kuma kana cikin sakira je irin kan irin kowa da kowa ne a za ta ɗabi'a wannan mu'amala amma yau kowa da Allah ne an gaba shi za a ba a tsira shi za a ƙiji a faɗa basira. Sai shi ya ce, Fazaliyar ne, ja'a, ja'a, wanda ya zo wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ja'a a mada. An gani, wato, kadawa, abiran awamiran. yana da karɓar umarnin manzan Allah sallama shi ne fazali ne shi ne wannan wanda ya samu sakamako ta dama in dai ka zo ka karɓi umarnin ka karɓa ta dama to ta ku samu kurji manzan Allah sallama ya ce gurma ne ɗagewa wani wa khizirun fa ta tabbata ne a kan shimali su kuma jama'a mu ta hau yusibu hu jahulun asal hajji wanda musiba ta jahilci ta same su dan me sun samu annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma fadisi ya tabbata a kan su na'am idza ja'a bil bil ma'ruf ya yi idza ja'a ya da wannan sun sallama yayi baiwa bil ma'ruf ta wato fararowar rahama da ni'imar kasa farkon kowa ta cikin halitta sai da mubayin ya rabu da wannan abin da mutum Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi sai ya ce fa ya wa ya wai ha ahli shirki can mabota mabota shirka yana yi biyu yana da zai ke kai hari da kawo hari ba za ka sha ba fasal an hunaini ya ce ka tambayi wanda aka yankin hunaini da su bayan na bada sannan ka tambayi ma abota littafi kuma da mai fi da hana na biyu ko yayin da banu nabir suka haike man shi suka hada suka haike manzon Allah ka ka tambaye su sun hadu da rago ko ko sun hadu da jarumai jarumai kaza kyakkyawan mutum da suka yi gari ba ko ba su yanga ta kyau ai ai ba ta da kai ba da haka alagab lagab lagab lagab haka sai ka ce lagwani kyawun mutane ba ta da ƙarfi sosai yayi amma ban da manzon Allah kadan annabi Musa rijiyar da ya daga murfin rijiyar da ya daga a Madina murfin katu sadauki guda saba'in ne arba'in ne suke daga murfin rijiyar ya ga yan matan guda biyu kama duhun da kawai ɗago haka ya ajiye shi shi kaɗai ko ba da shi ba shi kaɗai kawai ya zama kuli da ya aiki da irin karfin sa annan musa guda saba'in da ya aiki annan na halitta wannan na mu'jiza duk wani fafata ba da kai da ganin sabu ta tsaye ba da karfin sa wani ko afta wani ya ɗan rika wani rika da ba da ɗan sabu ɗan yi laya da shi a ciki wani kula a gaba da ɗan samun ɗan sa wani kuma gashi a gaba ne wa kama kani da bin da wani ai gashin a gaba ne duk wannan abu a abin da na gaya gashin a gaba ne ba a cikin hular da aka ɗaya ɗinki kai laya amma in yi in yi gurnani na ga yadda sadaukai suke suke faɗuwa lafiya ba wai a taɓa yi ya manta hular kuma musulmi da suke baya ma da yake shi shi ne tauka ya jagoran yake da wahala ce wahala sai aka kai janye cikin za da su kare shi yana shafa sai zai gola fata kansa da tambaye kuwa ba kawai sai kusa ya bace ya ra'ayi ba kawai sai koma to su kuma da ba ta bai kirin din da da ba su inda jagora yana ake ni asala ga kalli ya kuɗa ya saka bishi idan ka rago murzin da kika wada ko la karawa ka rago murzin da zaka jira da ma ya ka kote ce wacin ko wace zaka ce duk abin da yake a wannan tsamma bula yake kai ba tsamma ba ce kun je kun je kun shi kenan sai suka saki aje ne suka san martaba annabi ko gashi annabi ga abin da khariji shi ko ga shi ne annabi ko shi yana yawan da ko aga sun yi sun yi sabari ya sabon annabi ba ta kada mu ka sha ba ku gane ba yawwa shi wancan shi mun gashi yake da ba ba da gashi ka suna kaga da gashi ya fata da abin ne shi ko da zuwa da gashi ne maka sauka ba ne maka ba ne maka ko kaza ko shi taimakon Allah yake ne ba yanzu shi ba ga ne ke wani tauhidi ne da shi na wani ubangiji ya yi wa Allah wata barata a ci uwanka a raba barata kai kai Allah wa dokar da kai a dokar da kai asali ne ba kai ba alhamdulillah ai zalama duk da zalama suka suka su ya kuma su ya karire ruwa ta shi wani ta shi wani ya fi ya wallahi ga ciwon da ranar magana wallahi wallahi ga rashin da na magana ne wanda nake so na faɗa muku duk abin da za ka yi a duniya ka yi ƙoƙari kar ka saba da Allah bai saba da Allah kar ka saba da Annabi in ka saba da Annabi ba an ta ce ka daga aiki ba na'am كتبه وخيبر بلوى بالقرى وقريبة
ومكة إذ خيل الرسول تثير حدون تبتع فيه خيل محمد وأمين الله شوق يدير ثم سلامه فقد وضع الماهر تاب شناده ووضع إلى البنحاء وهو وقور رجال قريش تحت ظل سيوفه فعصى ولا تسريب قال صبور ثم سلام وقد فر صفوان وبات مغربا وقد لان صخر إذ سليم شكور وكسر عزى لا تحين منافهم وقد سمع التكبير كم محبور ثم سلامه ثلاثة مسكينا إلى الذكر والمسكين cewa khaibara wato sal ka tambayi mutanen da ake gugurzon khaibara da su an gane wa wajin ƙura wani waji ne ɗan gefen madina haka kamar nan su ma tambaye su suka ji wa ƙura da su sannan da banu ƙuraiza wa makata da kuma wato makka kenan iza khairur rasul tafiru yayin da wato mahaya na doki mayaka ke suka zo cikin makka ranar fatan makka ta suru ƙura ta suru da ƙinki sama ba ka gano komai banda dakarun annabi an gano na shi ne kare hajjuru ka tambayi wato mutanen nan da suke kan tudun hajjuru khairu muhammadin wato a mahaya na yaƙi na manzan Allah sun sallama tabadda fili ta bayyana a wannan wato su wannan mutanen wannan ɗan tudu ne shi suka aka suka ci amana maka ɗauki harkar lokacin da so nake mu gama wannan abu maka da tarihin abu abun ba za mu ba za mu kore ba saboda haka liwa'u alilullahi tutar amintaccen Allah sallallahu alaihi wa sallam ba abin da take ya tsiru tana ta wato tashi falfal aina ko kuwa sama ba sallallahu alaihi wa sallam haka da wajen almahi riqabar shunaki yace hakika mazala sallallahu alaihi almahi wato ya take wuya ya makiyansa wanda duk suka zama sun saba wa Allah annabi ya take wa waqa bil balahi wato wanda sallama yazo a farin makka wawo ko anti za mu tashi aka da su kore shi da suka yi shi daga shi kuma yazo farin makka yana tatawa a hankali ana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ku rasa ban sai har sai da aka samu sayyidina ali yayi shiri ya kwanta a inda a inda mazala yake mazala ya fita kuma in ta ga hanyar sai ta tausaya ta gefen jidda ba kai gudu yana je madina ta gefen jidda ya ta yi kuma kashi ya dogara ga su kowa da tsakkon suna da bara mu ji da ya faru rajalu quraishi bana jin da ƙwari shi wanda suka kori maza da sallama sai ga sai sun zama ne ta hata zirgin su yufi ga ta ƙarƙashin irin ta kogon annabi kowa tsara ba ta kogi abuya ya ce ya kuke tare da zai da ku ya ce ake da karamci ne su sun kori shi ba kowa ga ta tabo shi an gane صحب علامة الكامل ولا تسلم قال صلى سيمي سنن هقولي يكي مسلم لا تسلم عليكم اليوم yake ba wa da kuka da komai kawai dai ya haka haka su zo kore shi ba yau kuma gashi ya kama su an gane sai gashi wa karfar safwanu safwanu ya ya ke ta guje wa ba ta mu ga zai ya fara من جهة الجسد جابت ودد الدكان كان يوم كان يوم وقال لا لا سخروا يتي سخروا ya yi laushi a zama ya sakar ko shi ne wato safiyanu ne a ba safiyanu shi ne a sunansa kenan sakaru sunan mahaifinsa harin shi sunansa fan dutse sunansa fan dutse sunan mahaifinsa yaƙi ya za a yi musulunta amma saboda rahamar annabi yanzu ka kira sunan sai ka ce rahiyar lawatu shi wannan sakaro na'am ya ce ne yayin da kowace fan mata zama kowane mai taurin kai ya zama ya yi laushi waka sara uzza manzala sai salama ya zama ya karya gunkin uzza da kuma gunkin lata duk da uzza da lata duk gumaka ne ya eh me gaba haka na wato malaka ita ma an ruguza ta na'am ba abin da kake ji sai ka bara sai zama farin ciki ya cika na'am watan mu watan mame sai farin ciki ya zama ya cika zakatan mu mu'minai
ونائلة تأوي أصاب مدمر فذهب بالمسلى دعاها زبور كل الحق دعا وهو دين محمد بل كن أبى أن يبتدي حقير ثم سلامه أدي بيت الله إصطاف آمنا به عشر والقلب ثم قرير وأبطل أهدام الجهالة ناصبا شريعته الغر وفك أسير ثم سلامه بحسب دماء للصيانة دائما بإرد ومال ما استمر ظهور وأكمله والحمد لله وحده صلاة على هذا الخلائق نور وليس عبد الله ثم سلامه ثلاثة
وأكمله والحمد لله وحده صلاة على هذه الخلائق نور عليه صلاة الله ثم سلامه دبيري حبيب الله وهو خبير وليس عبد الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة على الهادي إليه شكور عليه مع الآل الكرام وصحبه حبيبي يا منصور وذاك يبور ثم سلامه صلاة توسلنا إلى الذكر والهم ونائلة أكنا gunkin na'ila ya zama tawi tana mai wato ihu idan a tura bai faɗi ce kaka kaka kaka inda shi ne tana mai kuka a gani haka na gokin asafu ya zama mu da barin abin rushewa kada habaru haka na gokin habaru shi yana dukkan su kowane kowace kabila akwai gokin ta suwa da kaza gokin ta kaza suwa da kaza gokin ta kaza suwa da kaza gokin ta kaza kuma duk ba a cikin ka'aba ba shi wannan habaru ko shi ne ina mutanen nan da suka jefi manzan Allah su ne mutanen haifa to wannan habar da shi da mutu mutanen aiki a gani to sai zama wato ne mukuza wato abu kunyatarwa da a harfu su wato halaka ta kira shi wakul abinda za ka ce ga alhaku gaskiya ta zo mai take gaskiyar wahawa dinin muhammadu ita ce addinin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa mulkun aba dan mulkin da zama ya ki bin Annabi sallallahu alaihi wa sallam an ya tafi wala mulkin da ya masa hakiru wala aka ce ne wani wala mulki ko da wani hadisi tanza baitullahi sai zama ɗakin Allah wato ya raurawa idan tsafa bihi idan tsafa amina bihi hashuru idan yayin da hashuru Annabi Muhammad kenan abin da sai kira manzo Allah da hashuru anan saboda ranar ne babu babu wani babu wani gunki da ya rage a cikin hawa duk wanda ka ɗauki a cikin kaba a hudu yake yi wa yake bi muhammadu to shi za a kira shi da hashiru hashiru wanda ake tara dukkanin ake tara wa dukkanin al'umma da cikinsa shi da hashiru kenan eh wai yake ɗakin allah ka'aba kenan ita da kanta ta yi farin ciki karo na me dalili yayin da wato hashiru tsafa amina da yake dawafi a cikin banki ake sai zama mai wal qalbu zuciyar mu'minai samma a lokacin ta zama qalilun da sayyi ba wani wanda zai zo ya ce maka a ka fita ko garin mu ne ko za a tsara ka ko za a yanka an gama da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wa bakala ya bata a hakaman jahalati wato kubace-kubace da dukkan na jahilci nasiban yana da kar kafa shari'atu hulu qurra shari'a ta wadda take fara tas wa hukka asiru duk wanda aka kama ya zama riba tace abbaci eh duk wanda ya zama da namu ne yana hannun su a ranar sai zama ya zama ya tsanci shehu ya ce ya ce sai zama tun daga lokacin ya haƙe ni da haɗar jima'i wato an tsare jini duk siyarati lalƙirbi da'ima kuma an tsare mutunci ba wurin da za a tsare a tsare ba wanda za a tsare a cire mata kaya ko mace ko namiji an gane wa malin da kuma dukiya mastamar ruhu wata da shukar zamani wa a kamar Allah ya cika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah guda ta tabbata ga Allah Allah wahada wushi shi kadai salatu salatin Allah ya tabbata ala hadi khalaiki abata mu shirye da halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ke nuru haske ke alaihi salatu alaihi wa salamu salatin Allah da ya Allah tabbata ga annabi Muhammadu jiwa da shehu Ibrahim yace hakimi yace kaga kaskata ni nan ba wani bane habibul lahi yake masoyin Allah kuma wa hawa kafiru shine jagora na ko ina duk inda ran shiga annabi ne yake nuna mu yake kaza barka alayhi salatu lahi summa salamu salatu Allah da bai sallah tabbata ga annabi Muhammadu ni shehu Ibrahim salatu salatu tabbata ala hadi wato a bisa shirye da tabai shakurun ilayhi godiya ta tabbata gare shi alayhi wa sallam kira da sahabi talatin Allah da jinsu ana tabbata ga Allah mai zara su nawa wato masu girma da sahabbansa ya ce habibi a kaga masoyi na mansurin abu taimako da Allah yana ce taimakon barza wa za ka su kuma yi tafa ya buru a yahar kafu ne Allah ba mu lafiya da kuma lafiya Allah ya kula mu shara mun ci da ga malamin ta a kai masa da a fara wa a hadisi tukunan ya mana da sama da bara ya cika ba Kullum na wata da bari da mallaka ta kawo.